أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين وجعله بشيرا ونذيرا وشافعا في خلقه أجمعين وفضله بالحمد على سائر الأمم السابقين وجعله خاتم الرسل المكرم وجعل وفاته عبرة للمعتذرين واقتفى هجرته وأهل بيته وجعلهم خير الأولين والآخرين وجعلهم طاهرين فاخرين رضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وسلم ومن شفعه وعمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وحجرته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الهالكين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والأسرة المبين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الأسرة المبين واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد da uwa mahalarta wannan zawiya kam mai alkhairi mai albarka da maku da kuke sauraron mu da cikin gidan yaji da wanda kuma muke haɗe da ku kai tsaye da kafafen watsa labarai musamman ma BRC Bauchi bangaren BRC FM kowace karfe goma safiya tun daga yau ila nihayatin nafasi ko ila nihayatin shahadi goma zuwa sha ɗaya za mu kasance tare da su cikin minti sittin a DRC two dukkan ku kowa da sunansa da darajojin da Allah ya wa kowa na gaishe mu da gaisuwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يو الله يا من أرزقي من باجم يا إسو الأسرية لن تيو الحميدة كيا جوتا ترى مسلمتي وتر رمضان هجرة نبيا خليلتا annabin annabawa manzon manzanni alaihi salawatu rabbihi wa salamuhu hijira shekara bana dubu da ɗari hudu da shekara talatin da shekara tara Allah ya yarda da mu za a fara wannan wata mai albarka watan rahama watan gafara sai dai bayan yau din kuma abin da yi gobe abin da ya wuce gobe ko na iya faru amma dai mun gode wa Allah da Allah ya zaɓi rayuwanmu ta kawo wannan farkon wannan wata Allah ya sa mu cikin marhumai marbakurai Allah kuma ya sa mu a ne na wanda la ma'awafi Allah ya sa su na mutum na aljanna to shi ne ya zama to tabbas har ƙarshen rayuwa Allah sa mu dace mu samu shiga. Jama'ar musulmi yanzu nan za mu fara abin da shi ne yanzu nan Allah da za mu fara abin da shi ne abin da ya haɗa mu a nan shi ne karanta wannan matahurin littafi littafin da ya zo ya shani da dukkan littattafan da aka aiko kafin a aiko su kuma ya zo da abin da babu a cikin wa'incajin mun tsaya wancan shekara a tura ta biyu al-baqara mun kuma za mu tashi kan aya ta ɗari biyu da hamsin daidai muna neman fatahi muna neman fatahi muna neman fatahi wato ɗauki daga Allah Allah ubangiji ya ganar da mu abun kusa daidai ya azurta mu mu fitar da shi wa bayan sa kusa daidai yi wa bayan asibiti su fahimci sakon kusa daidai da mu da su da kuka kuke nan Allah ya sa Qur'ani ya ce mu ya jami da shi da Mustafa sallallahu alaihi wasallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أخرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allahu akbar walillahi alhamd wannan ita ce aya kan da ɗari biyu da hamsin a cikin wannan sura ta biyu mai aya ɗari biyu da tamanin da biyar musamman a karatun da imamu warsu da yi riwaya daga imamul qurra'i sayyidi nasir al-madani rahmatullahi alaihi ma wa alaina ba'dahuma amin idan ka ɗauki aya ɗari biyu da hamsin a cikin aya ɗari biyu da tamanin da biyar ya rage maka aya talatin da biyar kenan ka yi kwana da sura haka ne to ubangiji Allah ya alkhairantar da mu abin da muka ji da abin da za mu karatu mala abubakar muhammadu amin ya karanta Allah yana gaya wa duniya tun farkon duniya a cikin daga aka faru wanda yake so ya zauna a duniya kar ya shiga daga to kar ya bari ya girma kawai kullum na majanyi kullum ana ba shi tsuntsun nono yana tsotsa bai san hanyar kasuwa ba bai san hanyar gona ba bai san masana'anta ba bai san ya yi dauda ya yi sabulu ba bai san ya sai mai kafar ya fara sauki ba bai san wando ya yage ba bai san na ga wanke ina so ba bai san gida na ya kasa mun ba duk wanda ya yi maganin waɗannan ita duniya ba ta yi daga ba zai yi kenan tun da ba ka yi tsayar da kanka kar- kar ka girma to ba ka iya hana wa kanka fadawa daga akwai dagan da kai za ka je ka sayo akwai dagan da kana bacci ne kuma zai siyo ma tun da duniya shi sa wani malami yake cewa duniya ta fi lahira ne da lahira ta fi kwanciyar hankali yake lahira ta fi kai da kulle aka dubi lahirar nan da Allah ya dinga mata suna suna suna suna fiye da kamani a Qur'ani amma ita duniya kawai duniya duniya duniya duniya sai ce ai kan mai za ki to an tambaye ka menene ya sa lahira ya fi duniya da yake ba shari'a ba ne yin laifi ya kaba kama ke ce ko kai ne ba babu su ba san wannan anan ba tsara ke nan kuma ake a duniya nan ne gidan ba ka yi ba ce to amma daga guda biyu ce akwai mai amfani irin wanda wannan bayan Allah kenan to da za mu ji akwai kuma ta asara wanda masu ja da su kuma su ubangiji ya ce wala ma bara zuli jalu da wasu muki kun sai da dama ya hudu ba sojojin ba da muka tsaya ya muku kake su maka kake ne in ji Allah a tsarin mutanen da aka zaba za a je a yi aikin Allah yanzu an gama training sojoji an zaɓi na zaɓa wasu kwasin wasu ba su ci ba yanzu an zo abin da ake ce ma al-mubaraza wato gaba da gaba ne falamma farazu jaluta yayin da su jama'ar jaluta suka yi fito na fito wato girkan da karuta suka yi fito na fito gaba da gaba maki wannan tsangararren bawa wanda sarauta yake kiki ta barkai har yake da da abin da ubangiji rasul ya hukunta ba shi kaɗai suka fuskanta ba wasu mudi da menene da bataliyoyin da shi ma ya zaɓo su ya horar da su wannan suna yaƙi don tabbatar da gaskiya da kawar da ƙarya wannan suna yaƙi don kauce gaskiya da tabbatar da ƙarya kaga aiki ya bambanta manufan ya bambanta yaya kuma sakamakon zai zama ɗaya sai ƙwado suka duba wannan zugan da karu kowa sai da aka darje aka tankaɗe aka rere aka ɗauko shi su suna da imani wayancan ba su da imani wannan Allah suka sani wayancan kuma wannan zogin suka sani to masu Allah sai suka ce rabbana ko qalu rabba mamaki rabbu ism ne min al-asma kuma salimul akhir ne bai da ciwon harafin ƙarshe haƙƙinsa a larabci damba rabbu to na sai aka ce rabba to shi qur'ani ba larabin littafi ba wata ka'ida a cikinsa wanda wai ka'idar larabci zai zo ya gyara sai dai shi gyara maka larabcinka na ƙauye ya zubar maka ya zo ya baka larabci zazzaka Haka a nan akwai abin da ake ce ma a shay'ul muqaddar an kaddara akwai ya'un nida'i kenan ya rabbana kenan me ya ba mu wannan ba'u din nan nasba kaddara akwai ya'un nida'i ya rabbana ba zuwan ya'un nida'i kawai ya sababa wannan nasban ba sai saboda nunul jam'i da babu sai ya rabu amma tun da an haɗa da na addala alal jama'a yanzu an samu kenan ya zamanto an samu ya'un nida'i wannan kuma ya zamanto an samu abin da ake ce ma idafa idafa ta sababa munada ya samu menene nasba haka ne ba ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة yanzu kenan tun da an ce ya rabbana tun da akwai na wannan rabbu bai samu gamba ba yan uwa ya zai samu nafba ya rabbana ya ubangijin mu a fare da alaina kafaran ga mu nan da mun zo yaki dan kai da a kashe mu dan kai ya mu yi kisa don kace a kake ya Allah ya danka muke nema to maimako a fara yakin nan ƙarya ta kori gaskiya gaskiya ta kuryata a duniya marika gaskiya ma su yi rauni to ya Allah a fari alaina kabara ga mu da gogon bara ka falala ka zuba mana yalwataccen hakuri ko da a yi sala sala da mu ya Allah kada mu kada mu juya mu gudu mu bar ƙarya ta tsoro ya mutum ya zo gun da zai wancan da yake wanda makami yana gaya masa zai kaje shi ma wannan makamin na karanta ma wancan sojan za a kashe amma saboda imani da sallamawa da abin da ake cewa a taslimin kulli addu'a ma suke ka su Allah ya hana su Allah ya hana su a rutsa su a ce ku yi kalmar rike mu bar su shi ne suke neman katanga Allah ya tsare su la lillahi wa inna ilaihi wannan kuma a kira da ya kawo mana annabi ya alƙalama ya tsoratar da mu akwai wasu abubuwa guda bakwai halaye ne amma ba sa tsere da bai yi sai dai su halakar da shi ya kira su asab al-mubiqat to daga cikin su akwai asawali yau masa akwai juyawa a gudu ranan gaba da gaba ana gina gaskiya ko kuma suna rusa ta to in mutum ya gudu a ranar da cikin kabatirai manya-manyan guda ba. To, mummune sahabbai ta rabu kashi-kashi, haka ma mummunan ɗalu da sun rabu kashi-kashi. Akwai tsoro haka ne ko? Akwai majinyaci imani ya sa bai ce ba lafiya ba, don na so ya zo rufe ji aljanna. akwai mai wuci da koji ba akwai mai wuci da ba lafiya a cikin sa akwai kuma dakaru wanda nan gani nan bari wai wai umarnin maiya eh ya umamu kan amma ko ya ji anguwa ana gaya mai wata nan gani to sai annabi ya roƙa majakarun tsaron gwamnati ya Allah ba duk wanda ya gudu ko jibrilu aka ware wasu gudu gudu ne ka ga mutum kalkal ya tsira na gudu ya bar kafare suna doka amma a ce tactic ne eh wato dai ja ne a je inda mu ne suka yi yawa ya na tare da jihadi kaga ga gudu ka gani amma an ce tsoban da wannan akwai gudun kuma gudu gudu gudu gudu gudu kamar ba tsaya ba amma da an yi bura ba doki to shi na ba yi gudu duk wata ya hansala sai a tsara da wannan duka karfis ne to gudu wa'annan banda su to kuma banda gudun da adadin masu faɗa da kai suka ninka su shi shi ma kuma annabi ya sa baki idan kun fito kujojin musulunci zamanin manzo ne ko annabi ne ne ya aka samu dubu ɗaya ne su kuma wancan dubu biyu ne kenan kowace ɗaya nan zai yi attaku da mutum nawa biyu za ka ce idan waje waje a irin wannan hali wajen musulunci ya juya baya an ya taimar saboda wato an ruɓan ya ji a kai wannan fasi abubuwan ba daga manzo ne ba babu da komi in ba dan ya zuwa baki ba alaihi salatu wassalam to suka ce ya Allah ko da salu ta ce ya Allah ka zuba mana hakuri a ran mu mu yadda an fara yakin nan kar mu kuli wata bisa qadamana ya ubangiji duka dukan nan namu da mu tsaya ne dan kai ya Allah ka tabbatar da diga digan nan akan shiriya ka tabbatar da su akan daidai ya Allah ka hana mu zamewa barin daidai warkurna ya Allah muna da makami amma makami baya yaki ya Allah ka ba mu karfin jiki sarki baya yaki ya Allah ka ba mu basira basira baya yaki ka riga ka ce wa man nasaru illa min indillahi ya Allah yanzu mu ne muke nema kai ne nasiruna kai ne kai muke mutum za ka farkurna wan wan wan surna bil wawu afwan wan surna ya Allah ka taimake mu alal ƙaunin kafirin a kan waɗannan mutane ga su nan ƙuru-ƙuru su sun kafirce maka ya Allah ka taimake mu a kansu karfi nasara a kanmu. Jama'a wannan yana nuna gayar sallamawa mumini ko ni iyawansa yakan mai da iyawan nan naka ne ne baya sai ya nemo iyawar Allah ko ni karfinsa ya kamar da karfin ta rauni sai ya roƙo karfi da gun Allah to haka ake so mumini bakwai da rabi cikin motsawarsa ya yadda cewa nasara yake roƙo ishirin da biyar cikin ɗari da ya zama nan ne yake tafuka abin da Allah ya ba shi ikon tafuka ya sa ubangiji ke ta kalle ne a cikin kalilatin qalafat bi atan kabiratan bi idinillah wallahu ma'amal ma'asabirin suka ce rabbana afari alaina maza sabran saboda sabru inna nasara ma'asabir haka kenan yanzu sun riga sun buɗe yaƙi kenan yanzu abin da ya rage kamar kana gani ne an filin maka fim ɗin ana nuna maka yanzu kamar ka buɗe talabijin an sa faifayin ne yanzu kuma an fara buga in buga. Bismillah wala.
فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجد وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
Allahu akbar walillahi alhamd. Yanzu dama da mujarradin addu'an da suka yi wa an riga da an buɗe yaki yanzu kenan da jama'ar gaskiya masu aiki don gaskiya ta tabbata da jama'ar ƙarya masu ƙaryata gaskiya masu sa ƙarfi don ƙarya ta tabbata yanzu kenan Qur'ani yana gaya mu yana gaya musu yanzu kenan an tafi an fara yaki. cikin su ba mai rai guda biyu kowa ransa ne amma saboda sadaukarwa kowa a janibinsa ya san riban da zai samu amma ɗaya janibin ba babu riba ruɗi ne a fi amma su muminai in an kace su aljanna aka jefa in su suka yi kiza to sun jefa ma wuta kalaci in suka yi rinjaye an samu ƙarin faɗin ƙasa in aka samu ganima musulunci ya samu ƙarin tattalin arziki ko kake na riba yana janibin mutanen ubangiji kenan ba ya janibin mutanen da suke yaƙi da ubangiji fa hazamuhum fara faɗan Allah ya gaya mana sai ya gaya mana kuma karewa dama me kake kokaci an fara eh an fara an tsare an tsare kenan su Allah ubangiji da yake gwanin iya hikaya ne sai ya gaya masa to yanzu an riga da an raba sojoji wannan ma fasala tsalu da ya raba su jama'an sa yace kaza ce kaza an gaya masa yau kuma muka tashi shi kuma yayin da suka yi gaba da gaba duka aka gaya masa me sojojin jalus suka faɗa ƙur'ani ya gaya maka har zuwa wansurna ala kaunin kafiri wannan ya tabbata an fara yaƙi me yake biyo baya an gama yaƙi fa azamu hum bi idhnillah wayannan tawaga ta sai ni jalus su ne suka yi nasara suka karya abin da ake da ma'in nizami shi ne ku fatattaki abokan yaƙi wasu ga su kwance wasu sun shiga yunibasitin kare wasu sun nakasa shi ke na kun karya musu yari sai a zanna kuma a yi maganar rubuta sulu da yarjejeniya da lissafin ganima da jan kunne da kake wasu masu rabu an sun razana abin kai imani to yanzu kan ji da kuma sun gaskiya ta yi kai ku kan ji gaskiya ma saboda girman sulhu da Allah ya ba wa sulhu ta fi da shi ake kare yaki ka duba yayi yayi kowa ta yi ido kowa roke amma sulhu shi ne ake kunne yaƙi saboda wa sulhu sai ba da mugu sai suka karya wancan runduna ta azzalumai makiya Allah kafirai bi izinin lahi ba da ƙarfin makamin tawagar jaluta ba Allah ya ce ba haka ba ba da fasaha iya yaƙi sojojin gaskiya ƙarƙashin jaluta ba Allah ce ba haka ba ba da girman jiki ba ne a'a ba da ingargun da wakai ba a bi izinin lahi in hizanin an samu ne daga lamun cewar Allah وقتل داوود جالوتا bari a gaya maka in ana yaƙi da kwamandojin ko Allah ke magana inda muka faro maganar jaluta ake yi da ɗaluta amma kowa ai ba shi kaɗai ba ne ba mun ji ɗoriyar sunan wani a keke nan ra'isul amri in nasara aka samu shi ido yake dubawa in aka fi nasara aka samu kallo dai kansa yake komawa haka ne haka ne ba to yanzu kenan tun da ya gaya mana akwai jaluta da junudu jaluta akwai dalutu shi ma da junudu dalutu yanzu da jalutu da jama'ansa dalutu da jama'ansa to yanzu wa ya kashe wani da Allah ya kawo fa'ili da mafulun jiki yace wa qatala kaga fi'ilin kenan وقتل داوود داوود baban annabi Sulaiman na cikin samarin da aka je yaki a cikin sojojin wane ne tsaro sai yanzu ne za a gaya maka bayan jalo da tsalo to bari kuma a faɗi zaƙaƙurancin da wani yayi annabin Allah Dawud ido bai kai kansa ba a wannan lokaci saboda akwai sojoji simbi wanda ma sun fi amma wa yake ba wa bawa nasara Allah ne kuma da haka kenan yanzu Allah ya so ambaton annabin Allah da za a yi koshi da littafin zabura ambaton sa ya fara karaɗe kunnuwa sai ya fara faɗarsa a fagen jarunta wa katalawa ne Dawudu kai cikin sojojin jaruwar akwai matashi in garma jarumi munan shi dawo shi da abu sulaimani ke sai ya kashe wane jaluta kaga jaluta sai ya samu kaskanci ba ma kwamanda dalutu ne ma sai ke kai ba cikin waɗanda ma suke faradar ba ma wanda ido zai ɗaga ido gani da wuri ba sai aka ba da nasara wani mai kama da yara ko mayaka ya kashe bakiyin Allah jagoran karya. Ya Allah ke gaya mana a nan jama'a, karya komi gudunta, fankoci, gaskiya komi ɗanɗan da tsibirinta tasiri. Sai ga kwamandan yakin karya ya samu ya hau imin majajjawan annabi Dawud alaihi salam. ka san har yau ba a ƙara sani iya abin da ake yaki har yau har yau akwai gun da ake yaki da ruwa yi ruwa ruwa ala wani da ya aiki na ruwa wannan da kake gani wanda kake yaki in waje waje sai a yaki to kifiyo mai ƙarfi aka burma jikin in bohol aka buɗe yayin da ya wuce ƙoƙarin musamman ita wajen idon gare sunan ka makawo ya ci ka da sallah kwana dama sai da ido ne kake an sa koja ka ga ruwa ne dabara so ne da shi ne ne a cikin wata rana kuma magana a gabin launin ruwa ai magana ya ce lauyi shi magana ba a kama shi haka ake shi amma ruwa yana amma magana na sauran lokacin da ko ya taɓa yin magana ga ya aka ba wata yakin da magana magana ne zama da ke kai ya faɗa ga bana zagaye rundunonin sojojin nan gaskiya na rasa wani makami na rasa ma shi da ake kunna mana da su ya sai kunsa ya kallon ta wajen da dabbobinmu da ake wannan sakon an zo yanzu an karya jarun da a cikin jarumtar su dari yanzu an zubar da haske da ya fara gaya musu Allah yana da abin da iya karkaɓo wancan ne idan ka ga maganar nan ka tawala ita kuma a wannan lokacin sai ku yi rabi ne da yawan yakin da aka fita aka gudu da magana a karatu wadda jama'a kayan yaki na nan burjin sannan su yi jirgin sama sai ga an kwace masa gari ya ji da sun fai masu a'a shi gari ya ji a laida za ka hukuta shi da allura da ka buga a fuskar mutum zuwa ga makamu inda ke makami ne kai abin da allura ne amma ilimi ya gane in rana ta ɓaci makami wala ka jama'a musulmi yaki yaki yaki Allah ubangiji ya raba mu da yaki Allah sauƙaƙe mana yaki Dawud ya zama to marfu'i Jalud ya zama to marfu'i saboda sai ne yayi aiki daya yayi aiki shine fa'ili shine Dawud sai tantance gamma a kaidar larabci sannan aikin kanwa ya fada kan Jalud da suka ce jalutu ne kisan dawud ya faɗa kansa to maganar damma a kan sunansa zai zama lahani a ka'idar larabci da ka ce jaluta yanzu ga makaki ga wanda ake kisa ya faɗa kansa haka ne to ana kaji wani mai jagwalgwalin tafsiri kamar mudin nan a nan wai zo ya karanta wannan karatu da aka yi da sai kawai ya sake shi yaran ma a gaban ne Allah ya kuma cewa to ban sani ba ya mai kokari da ba da ba wallahi ya tsira kikir kikir da zai yi in ya canza fadilin ya koma mutuwi ya halaka ai a nan wata matsaya ce jahili na ma mai wayo da ya ya ba mai gaskiyar magana ya yi ya kokarin sa ya tsaya akan abin da ake cewa wato a tsawo ke daya da shi da wanda yake sai galu ya kace dawo waye halakai kasa wanda shi ne a ga wancan lajin jina mar amma dai yake yanzu malamai ya koyo amma dai a nan kan wannan burki da yayi da hambar da yayi Allah ubangiji ya sa ya tsira wa ta wallahu mulka to kun ga aikin Allah ne a sai mulki da ka kamalan masjani kawai daga Allah duk wani eji eji duk wani kama kulla duk wani tsinke daura duk wani dauka wurga wato ana tabbata ma duniya gaba daya Allah shi ke daukan mulki ne tun wannan samari ba samari na kaskanci ba samari na shekaru haka ne ba sai ba muna ambata shi wato da kaskanci ba ne a a tarihi ne inda an ce lokacin nan iya cikin matasan jakarun jalutan afwan dalu dalu dalu to dai wannan cika wa ta wallahu mulka Allah ubangiji sai ya baki mulki wa ataku Allahu wa atahu Allahu wa inna ha guda biyu wannan ha na lafazul jalala na Allahu da mun ba ni alka wannan sifatin kaunu sai ubangiji kaunu subhanahu wa ta'ala wa atahu ay wa atal mulka wa atallahu al mulka bi dawuda kare yakin nan ke da wahala Allah ubangiji sai ya fara bayyanar da alamun mulki ya nada wanda zai halifanci wato kujeran sayyidi da afsayyidi dalu waye gaga waye maye gurbin talut dawud waye nada dawud ya kalifanci talut Allah wa ayyuhullahu mulk bayan mulki fa tunda ba a gudanar da mulki da wauta ba a gudanar da mulki da jahilci mulki baya gudana da ra'ayin riƙau ya sa manya suke ce duk wanda ya zama sayi yana kan kujera ta siyasa wato jagoranci ko ya zama ra'isu yana kan kujera ta ri'asa jagoranci ko ya zama ra'i yana kan kujerar ri'aya to abinda ake so yi zai tsaga kansa gida biyu ne wato zai raba halayensa lissayi kashi nawa biyu. Ɗaya ɓangaren ya zama yana da zafi, ɗaya ɓangaren ya zama yana da sauki. Ya suka haɗa suka ce kowane shugaba na gaba da shi su zaunar da shi su gaya ma. La ta kurra ɗaban fasu usar, wala ya bisan fasu usar. tsoron kai daɗe kai ne yanzu sarkinmu karka kuskura ka zama lafo-lafo gaba ɗaya balle a mai da kai abin tsatsa da wainawa da tutsewa da shanyawa kan kuma kai yadda ka kandare ka ce kai ne kawai ne hankali duk shi wani kai shugaban da zuwa da hankali balle a kai da kai a kama kai da ƙarfin zuwa karshen sandarewa karyewa karshen lakwalako tatsewa to sai aka ce dan adam dole ya zama ta wajen sandara sandara kofi ta wajen lauki laukin kofi shi ne lata koran saman fatukar wala ya fi sama tukusar fatukusar idan ka zama ya fi fatukusar in ka zama rasa ya za a yi kenan duniya kwana biyu ne to yau in ka zo da laushi to da mutan laushin ne suke magana da kai to gobe idan ka gero suka zo yadda ake laushin san ka duba ga mutum na neman mace masu neman aure a nan wannan darasin zai fi yi su halayen da na mugure ga fuskan biki ba da asida yake ba ko mun yaƙi ko ko mun tujirza zai koyi da asida zai koyi dariya magana sai biyu da zuriyarsa sai biyu ita ka ji da aka yi a ai wannan karatun in ba da wannan sifar ba aka zo to ba a cin wannan amma in aka yi aure ta shigo gidan ba sai ɗauko dukkansa na hakika sai ya tsullo mai sai gaida kamar ma yi in ba dan na tsari da kallo ba sa ne a yan kan bidiyo ba aka tuno wani a ranar tariya ya hakuri shi ne da halayen nan nasa ba zai auku sun da ke ne sarauta ce ke sarari da sarari da sarari wani wani girman kai ba dole a shi kuma yan tafi a jiran na ce ya wala ba ta sani ba kai ne wallahi idan hauka ciki duk haukan dangin ko wallahi haukan kai ne mala da ina ji da kauri sai ma ku ji in mala ni da ko sani saboda me a lokacin ba majalin gwada akwai hauka bane yanzu kuma da shi da aka zo majalin na gaya mata in haulansa sun kai dubu kuma duka ma hauka ta ko to haukan da yake kansa Allah ya yarda za su je na kaga kun tabbatar abin da ya raba a faɗan nan mutum bai faɗa a kan jirga bai ce sun ta tabbata da sai zai ka fito kuma ɗan ba da bai riga da bai wallahi da ni ta wuka a wajen yi raba gol sai ce har kun fito ya faɗa ni ba ya yi hamma ga mazajen tsaro biyu ta masa har ma masa nukiliya amma har kun fito wai har ya canza wancan wancan abu saboda yanzu ba fagen da za a yi mubarin zafari to a takaice jama'a dai bayan an samu mulki ana so a samu abubuwan da suke tabbata gudanar mulki dan na ce wale sai mata da aka ba da dawo ya zama to shi ne zai kalifanci talut to sai aka ba shi alhikima hikima yana da fassarori yawa gun malamai musamman malaman tafsiri da shari'a da malaman yare wato arabiya kenan sun ce hikimarsu abubuwa ne guda hudu wanda su ne kaɗai tattalin arziki tsakar kayan ke zuwa a lumba suka ce wani hanya hudun nan to sai an yi tambaya ha na farko suka ce hirasa noma an yadda manomi tun ruwan farko yake fita ba mamakin an ga trailer ta shigo kuma rangayen an ko amfani don sai da aka riga ganin kai komansa kuna aka ga menene abin da kai koman ya samu yanzu an yadda hatsin manomi nawa ne nasa haka ne ba kaga kenan an yadda hanyar tsakowar tattalin arziki tabbatacce akwai alhiras ba akwai noma shi na harafin farko da aka rubuta shi ke haka ne sai kuma ka kulagen nan suka ce na gwada kasabi kasabi shi ne zaman wurwura bari in juya naira ɗaya na ta dawo naira biyu mai naira biyu ce bari sa ta ta zama naira hudu an ganka don ka faɗa fatan buhu ka biyo mangoro ka ware yalla ka ware gudanni da wajen turkini da bakin abu ko idan wata aka ce ka sayi moto da kuɗin wannan mangoro daga ko muna ganin ka sannan ma ruwa ya maka duka wai wani hanyar an yadda kana ba da shigowar tattalin arziki shine kafi kenan ba na shine kafi shine harafi na nawa na biyu bikin hikimar yanzu mun samu noma mun samu saye da sai min mira a yadda baban mutum ya rasu ya bar dukiya shi ɗan halatin sa ta ke karya saboda shi ba yi ai kudin ba nasa ba yana ta hamma to shi an ce sauran da mu sauran da mu ya ta kai dan annabin zai yi zai yi san jamu yanzu ana gaya maka ne hamma ya ka sirrin da ke cikin rafi yanzu in dai ka tabbata kai dan wannan mai gida ne to yanzu kuɗin kanunka ya bar sai dawo to kenan ka ga wannan mutuwa ita ta buɗe maka economy din wani ya zama economy wato tarwa economy yanzu tana cikin wanda za a kidaya a samu a wani gaba kake mahaifiyarka ko yakikonka a wata lamba take yan uwanka mata a wani lamba take an yadda gado na cikin hanya tsarka da ya tabbata yanzu yanzu ba ka da kuɗi yanzu kuma kayi ne ne kayi jama'a muna kin harubobin nan ne ke mutu mun samu a a mun samu kuma ma dirasa kasu mera sauran kuma ta na ƙarshe ta na ƙarshe kuma sai ya zo da shumuri in an ce kasu bai fito da tsantsan yawan hannayen tsaye wannan ta ita ake nufi da tijara tijara aka ce wani attajiri ne sai zama wani kuɗi a attajiru shi wanda yake dogon tafiya da zai siyo abin da mai sayan guda ɗaya ba zai zuwa garin ba ko sai siyo guda dubu mai biyar ya saya mai goma ya saya mai ita shi ne attajiru da annabi ke ce da zai yi rasu a hanyar wancan tijaran matuƙan akwai niyyar ya samo da sauƙi ya kawo da sauƙi ya haƙuri da ƙasar riba in dai wannan ne ne a ransa to in ya mutu da a ba shi darajar sojan jihadi saboda menene niyyarsa ya sauƙaƙe ma kana son shuga kulli ɗaya da ishirin kai bukatar ka ke da ya gama ka da ɗan gwaje a Lagos. Kan ne na kuci kwas sai je ma gudun mu sai ga buhuna. Ta ga irin da irin ka masu ikirin da nan Allah ka ce ya san bukatar mutum na wani a cikin buhuya. To shi kuma sai wani ma ya kawo wani ko buhu da yake bukata wani buhu biyu. Ka ji kenan ya sa kansa a titi ya sa kansa ma ƴan baki saboda me ya samo abin da in ba yau da shi kai kawo ba kai ne da yan kaɗan ba za ka ba za ka to shi ne attajiru attajiru to attajiru guda biyu ne annabi ya ce ɗan kasuwa in ka ganki yake mafiya yawan hajirai attajiru hajirun sai ce illa man saddaka wa sadaka yake wanda attajirin da bai cikin halakakku sai wanda yake gaskiya cikin cinikin kuma yake ba da sadaka cikin riba kaga kenan an mai notice din su daga ɗimbin ƴan kasuwa to in ake maka an rairaye wasu to ana gaya maka ku ne fa kaɗan fa wanda aka bari kenan wanda an fito ya faɗa kansu sun fi mene sun fi yawa za ka kenan kasuwanci riba amma ɗan kasuwa mai wayo baya makara ya nace sai riba guda ɗaya kawai ta duniya a'a ita ta duniyar yana kalata ta cikin kayan saidawa amma mafi girman niyyarsa yana nema Allah ya ba shi riban da ya fi ƙarfin kirga da yasa sai ya ji Muhammad sallama ya dubi sai ya ji Abdulrahman dan Auf ya ce ma 'yan kasuwar Madina kun ga wannan shi wannan ɗan kasuwa kuna kallon da kasuwanci to shi ba ɗan kasuwan mutane ba ne ɗan kasuwa wa Allah shi ɗan kasuwa ne mai zaman Allah ne ya zaunar da shi yana ma Allah ne kasuwa ba wa kansa yake ba mamaki sai na kuma ɗan kasuwa ne haka ne sai na kuma ɗan kasuwa ne ga sunan dingi me yasa tafiyar nan karon fari aka yi ta'ayinin ka kan sai bi Abdulrahman dan Au saboda shi da ya tashi hijira ko kowa bai samu damar ɗauka ba ya shiga Madina ƴan kuɗi ya da ƴan baƙi kuɗi ƴan kuɗi goma dama iya babu ke na ƴan guda uku amma dai akwai sira aure da al'aura amma ba duk dukiyarsa ga fara masa hana ha kun ga ya zama tsantsan na bukari masarama sai ya haɗa abokantaka ta zaunannu da da baki sai ya haɗa ibn audin da ɗan kasuwa balan tsari yanzu sai wanda ya ɗan wanka da wuyar sana'uyar dare na Allah sai mun auka yake ce masa a nan garin sai ina ne kuke saye da sayarwa kun mamaki mutum bai da jari bai da akaku bai da lalita na tambayan wajen saye bai da kuma bai da kuma bai da wani jari sun ba kusaskarin da aka tara wato ran ne da yawa aka tara ka tara sai aka halitta ya masa wannan yabon amma ƴan kasuwa da suke kasuwa idan Allah su zabai suna nan da yawa wa ala rasin da Abu Bakar Siddiq wa min jumlatin aidan sai na kuma Abdul Affan radiyallahu amma dai yanzu wannan ɗan kasuwa ya ce man man makokin ka ka kai ne kasuwa ko kana kai ne kasuwa ka gama na kakka ban kuɗi a wajen yi amfani da basirarsa da ɗauka sayar. Akwai kasuwar sayar, ina yin kasuwa. Akwai kasuwa kasuwa ne wanda zai sayar ya yada da bijin dariya an shiga kiwa ne. Ka ga mutum na ta kasuwanci malam ba jarin sa bane ya ɗauko ne ya sayar ya ya mayar ya an sake bani. Ko an baki je ka sayar mu biya ka wannan billahi na su kamar zuba sai ga kuɗi a hannu ibn auka kuma sai yake ka kashewa da ya gaba ka kuwa sai kira ka ana munna ya farfado su mutiya su kyautar annabi ya yi sahabbai musu lantarki wannan ɗan kasuwa ne amma min tujjari ra'aba ba ɗan kasuwa sai da wasa mutu da duniya ba jari ne kawai na jira Allah ne zai ba to a ƙasa kai sai dai kun ga an samu kirafa kasbu mirasu da tijara wa allamahu mimma yasha'u Allah kuma sai ya sanar da shi abin da ya rage Allah sai ya sanar da shi ne ne ilimin da Allah ya وعلمه وعلمه الله ما يشاء من العلم daga abin da Allah ya so ya sanar da shi kenan an fara kora mal malal annabta kuma da muta abu da mai da dawo annabi bakara ke dan su annabi Suleiman annabi bakara ne haka Allah ya kara mu wasu an ba su daya wasu an hada musu da gida kuma aka haɗa mar annabta aka haɗa mar haɗin annabtan da komi mulkin mai mulki kala shi ba ta baki mulki ba tunda komi mulkin mai mulki to na karkashin su amma masu mulki ko kawai da mulki ba mulki kawai sannan aka ɗauko kuɗi kuranta aka ba gaba ka shiga a cikin gida ba ta yi labar da kan Usmanu a waje shi kuma aka cire masa don kai fata. Mara kuɗi na bukatar kukan duki, mai kuɗi na kin bani. Da ka kaune kuɗi zai ba ta musafa a baya ba, inda wai ka kawo ne a ran da suna zanni muna lebar da su wanzu inda muke a samu da yanku. Ala ko ɗan yi muke zaɗa, to yanzu kansu na gaya masa kawai rikin sinin zafin kuɗi ne kawo. Allah sai ya yi shi annabi murna ce ya kwana bai da kotu ina alu sunna suke nan da sunna tabbatar ya ruwaya annabi baya bacci in gidansa da kuɗi amma nan da aka yi famfataran abba murna ce zo mu taje zo kawo zo mu taje magana magana sai an yi taji an yi practical ko kai ma haka ne wanda la la la to kenan ka bar wata sunna maza ka koma ka dauko ta tana nan marwiya kuma sahiha mawquta wallahu min ma yashau walau la taqul la wala walau la taqul la ilaha fa'adahum bi ba'd fa don Allah ya kan dauki wasu masu karfi ya ruku ga wasu da su ba ko ya dauko masu rauni ya ara musu kowa daga gare shi su kauda masu kuciya da ƙarfi ba da an zauna su sun kawai kullum bai ɗaya kullum bai ɗaya kullum dindindin kawai wani ne akan ƙarga wasu wani kawai su suke da sai to da haka ne la fasadatil ardu haka ne Allah ce da duniya gaba ɗaya ta taɗi ko ina yaki lungu yaki titi yaki birni yaki kauye yaki gidan akwai yaki gidan babu yaki saboda dan adam da abin da yake ce ma al'ama wato yana da kotawa yana da gajiya saboda shi ya tsanduwa to shi ma na son canji al'insanu mutakayyirun ya haka su takayyira ba ka ta komai iya mulkin ka da aka yi shekara da kai Allah ya zama ya da ne kuma na kankana na fushi wanda ba ana magana ba ka ce a kai in an gaji da kai muryar an ja jin da hoton an ja ganin da to yanzu kai ana so a sabunta wani in kana da rabo sai ka ce na gode abin da dai duka daidai Allah wani da ya ke ban lada yanda na zalunce su da Allah ku yarda sai ka sauka sai wani kuma ya wata shi da tsaba sai sai ya mu da ne kuma da duk kuma zamanin wani wani kana can suna kuma addu'a amma da ka tsame a bakin gwanin kan tsaye ne walakin Allah lalle ka sani amma ka sani Allah to fadlin Allah shine ma'abucin ba da fadala alal alamin akan dukkan abin da ba Allah ba abin da ake ce ma alam kullu ma su wallahi a sojansa to alam shine mufradin ana jam'anta shi da awalim jam'u tafsir amma jam'i sai a ce alamuna wannan sai a kawo ala a hadu a dawatin jarri da su ba za a samu alamuna ba tunda harafin da ke kai watan yi ƙasa ya zo to wawun da yake cikin jam'in dole an tashe shi don ba muhallin rafa ba ne nan muhallin jarra ne ya ka ce allal alamina ga mim din amma babu wawun din gaban sai aka fata la da ya'un saboda jarra ya samu daman shiga dan dama kasara ba ta jan alifi ba ta jan wawu tana jan ya ne wani kuma muhallin ta ne idan ta ne na aka Allah ubangiji ne falala ne kan ta'alikai Allah ka tsara mana falala samu cikin bayan ka wadda za ka yi wa tsarin alala a kuma na afakan na ce min to su sun rago wa nan da su yi minti kun ga usulun da muka ɗauka yau ba mu rage minti talatin ɗin bayani ba haka ne amma kun san dai adatan dama tafsiri rabin awa bayanin ƙabiya rabin awa to daga gobe wannan sunna ta ta fara lallai malabakar da yake cewa ga wata sadakatul jariya wadda ya yi mana bincike ya samu kuma tunda ya samo ya zo yake in jama'a sun haɗu jama'a ma a karanta musu ciki karamakallahu an ce wai man ka taba alaihi an ya kara.
kudin kai da shugaban duniya ke kudin cikin da suke da kudin suka kasuka da suka tafiyar konflik tare da tsaro turawa a gidan dubu shida inda da farkon tafiyar a zuwa arewa inda suka fi jirgin zawuya tana da bukata a tsarar jama'a mai tsaro da suke da hada Allah ya kuma yi a fara.
Thank you. an ji wannan alfarman to shi ne ya je ƙoƙari ya roƙo ya samu yanzu kuma suna jiranmu shi da yake mala abubakar bai karanta hausa ainun ba sai yake wai in zawiya tana bukata ai wuce wannan karo in zawiya tana da ikon biya haka ne ba to lallai ka zan mu mun zauna a mahausa a zaure ne abin da yake nufi mai karo mai sisi bukata kan ai in an ce daga yau zuwa ƙarshen azumi haka ne duk abin da muke a nan duniya tana ji tana kallo ba hannayen jarin ladan mu ya karu ba ba ka maganar so malafakar muna so mun gode mun gode jama'a wanda yake da niyyar jagorantar asiya ko yake da niyyar biya ko an muke mako duka dai ba kama labakar ga ga yan kwamiti Allah Ubangiji ya saka da alkhairi gobe in muna halin rayu kuma za mu tsora da kai da muka tsaya kuma gobe za mu fara warware kaddiyoyin da muke kallo da su yi amfani wa musulmin duniya Allah Ubangiji ya sa mu dace ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا منتنا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ubangiji Allah saka da alkhairi ubangiji Allah kai mu gobe cikin rai da lafiya Allah ubangiji ya wuce mana gaba Allah ta mun fara a sa'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah